أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مغود الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna uku ga watan zulhijja hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan julai shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na ruhul adab limahawa min hikamin wa idabin wa adabin littafin maulan shekul islami وسعادة الأنام الحج إبراهيم إنياس رضي الله عنه lura da sharhi lubbun lubbi muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anam alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake gaya mana cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dahikan insanu da dai dan adam ya san waye Allah mai rahama to da sharrori sun same shi yana mai dariya bai damu da wannan shari da ya same shi ba a saboda haka malam mai sharhin wannan littafi na lubbun lubbi yake gaya mana cewa fa iyaka summa iyaka an taj'ala minka fikratun taduru madara as-saqfi wal ghadbi billadhi yusibuka min banati ad-dahri wa hawadisihi yace ina gargadinka sannan ina gargadinka ka sanya tunaninka ya zama yana zagawa a tsakanin wato samun fishin Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya kuntace ka saboda abin da ya same ka na daga wato rayuwa abubuwan da yake faruwa a cikin rayuwa abin da zai faru yau da gobe da kuma sabin abubuwa da suke zuwa cikin wannan rayuwa ya ce fa inda zalika yuskatu sahibahu fi mahawi shakki fi rahmatar rahman rahimin lalle wannan zai jawo shakka wa wanda ya fada cikin wannan abu ya zama yana da shakka a cikin zuciyarsa akan rahamar Allah tabaraka wa ta'ala zalikumur rahmanul ladhi sabaqat gadabuhu azabuhu rahaman nan ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda rahamatuhu rahamarsa ta rigayi azabarsa ko kuma ta rigayi fishinsa wala araka gaira khabirin bi annahu ta'ala la ya'budu bi shakki abadan yace na sani cewa kai ba za ka manta ba kana da labarin cewar shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a bauta masa tare da shakka فإن الشاك فيه تعالى كافرا كفرا يوجب عليه الخروج من الملة الإسلامية أو يتوب إلى اليقين yace lallai mai shakka a cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala to babu makawa zai zama kafiri kenan wanda ya kafirce ya fita daga bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala bin hanyar musulunci sannan kuma ana neman sa ya tuba ya koma zuwa ga yaqini to a wannan wajen kamar yadda aka fara mana cewa da dan adam da ya san waye Allah mai rahama to sharrori ma za su same shi yana mai dariya yana mai murna ba zai damu ba yace saboda haka yana maka gargadi yana maka gargadi kar tunaninka ya zama yana zagayawa cikin abin da zai jawo ka samu fushin Allah idan kana ganin cewar Allah ya aiko maka masifa sai wannan masifa dalilin zuwanta sai kana ganin cewar an maka ba daidai ba har tunaninka yana gaya maka a zuciyarka cewa ya za a yi maka haka to wannan irin wannan tunanin da kake yin shi zai jawo sai ka fada cikin wanda Allah ya fi shi da su to in ka fada cikin waɗannan to kaga lamari ya lalace afamani taba ridwanallahi kaman ba a bi saqtin min Allah wa ma'awahu jahannam Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce shin wanda ya nemi ya biyar dan Allah za a hada shi kaman wanda ya nemi fishin Allah to kaga wanda ya bi ridwanillahi shine wanda ya karbi dukkan abin da Allah ya kawo masa ko na jin daɗi ne ko ba na jin daɗi ba in dai daga wajen Allah tabaraka wata'ala ne to ya riga ya yarda kuma idan mutum Allah ya riga ya fi shi da shi shi zaka ji Allah yana cewa kaman ba a bi saqtin min Allah wa ma'awahu jahannam wanda Allah ya fi shi da shi to shine wanda ya sayi fishin Allah sannan sakamakon sa wuta ne ya zama dan wuta kenan gabaki daya an saki Allahu alaihim wa fil azabihum khalidun Allah ya ce Allah ya yi fishi da su za su dawwama a cikin azaba to saboda haka fishin Allah tabaraka wa ta'ala ana neman ka ka kiyaye kar ya zama ka aikata abin da zai jawo ka samu fishin Allah tabaraka wa ta'ala sannan gadbu shi ma fishi ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya fishi da mutum a idan Allah ya fishi da bawa to sha'aninsa ya riga ya gama lalacewa kenan saboda abin da ya same ka na daga abubuwan rayuwa da kuma fararen abubuwa sai dawo kana fishi da Allah kana jin haushin Allah kana cewa dan me za a maka haka bayan kuma da ka san Allah cewa shine mai rahama din nan to sharrorin ma za su same ka kana mai dariya kana mai murmushi ba za ka damu ba yace wannan shi zai saka sai mutum ya fado sai ka fado ka fada cikin shakka kana tunani da aka ce Allah shine arhamur rahimin nan shin da gaske ne kuwa Allah mai rahama mai jin kai shin da gaske ne ya za a yi haka an mun kaza an mun kaza sannan kuma bayan kasancewar shi Allah tabaraka wata'ala wato rahamarsa ta riga yi fishinsa wannan rahamar tasa ta mai komai kowa na cikin rahamaniyar Allah tabaraka wata'ala wa rahamati wasi at kulli shay rahamar Allah tabaraka wata'ala ta gume komai kowa da kowa na cikin wannan rahama sannan malam ya ce mana ba za ka yi mamaki ba ya san kana da labarin cewar shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a bauta masa da shakka fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin Allah tabaraka wa ta'ala ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka kasance kana shakka a cikin abin da aka saukar maka to ka tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin kai wannan gaskiya ne ta zo maka daga Allah tabaraka wata'ala kar ka kasance a cikin masu shakka to saboda haka ba a yin addini da shakka ko kana zargin kai an yi daidai ne an yi ba daidai ne ba yin addini da wannan ba a yin shakka a ciki duk wanda ya shakka a cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala to ya kafirce da Allah kenan bai yadda akwai Allah ba wanda kafircin da yake jawowa ma ya fita a cikin musulunci ana neman ya tuba ya koma zuwa ga yaƙini ya tabbatar da cewa akwai Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah shi yake duk abin da zai faru da mutum a rayuwarsa kaga anan idan sharri ya same ka sai kai ta fishi kai ta ɓata rai kai ta menene to kai baka san arrahamanu ba law ya'lamul insanu man rahamanu yalqa shurura zahikan insanu da dai dan adam ya san waye arrahamanu ya rahaman nan da sharrori ma za su same shi yana mai dariya to saboda haka idan sharri ya same ka idan Allah ya kuma ka bala'i to ba za ka damu ba balle kai fishi idan kai fishi ka ɓata rai ka damu to kaman kana tuhumar cewar shin ka yarda akwai Allah na nema ko babu shi in dai ka yarda akwai Allah to ai ka san Allah dan zai jarrabe ka kuma a cikin jarrabawan da ya makan akwai rahamarsa a ciki akwai rahamaniyarsa a cikin abin da ya same ka to saboda haka idan ya zama kana shakka a cikin sha'anin Allah shi zai jawo idan sharri ya same ka sai kana ganin ma kaman kawai mutane ne suka yi kokari suka jawo maka wannan sharri ba Allah bane ba Allah bane maka kaga ka shiga cikin shakka cikin addini da kake yi kuma ba a yin addinin musulunci da shakka in ka sallama wa Allah to ka mika lamarin wa Allah gaba daya duk abin da ya same ka daga Allah ne tabaraka wa ta'ala in da dadi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ne in na wuya ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ne shikenan sai ka sai ka lafiya lafiya kalau bakka da damuwa saboda Allah ya ce rahamarsa ta game komai to har a cikin abin da kake ganin wahala ce ta same ka akwai rahamar Allah a ciki har abin da kake ganin kamar wahala ne balle kuma abin da daman kana ganin sa mai daɗi ne to da ka san wannan to da da mummunan wanda kake ganin sa a matsayin mummuna da kyakkyawa wanda kake ganin sa a matsayin kyakkyawa duk wanda ya same ka a ciki sai ka yi murna sai ka farin ciki ka yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala ne yake ga mana cewa fa yajibu alaina an nuhayya anfusana limuwajahati ma yasuddu alaina tariqul hayati yace ya wajaba a gare mu mu yi ƙoƙari mu gyara kayukanmu mu fuskanci abin da za mu samu a cikin wannan hanya ta rayuwa kaufan min an nuqabila bi kasa'ir la tujbar saboda tsoron kar mu fada mu fuskanci wasu asarorin da ba yadda za mu yi da su wa kashiyatun min an nazilla fi zillin wa hawanin laysa ba'duhuma shay'un min al-izzati wa sharaf ya ce sannan da tsoron kar mu fada cikin wani kaskanci da walakanci wanda a bayansa babu wani girma babu wani daukaka fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin lalle girma yana wajen Allah yana wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan yana wajen mu'minai to anan ya gama mana bayanin wancan baitin na cewar da mutum ya san waye mai rahama da sharrori sun same shi yana mai farin ciki ya tabbatar daga Allah ne Allah ne ya kawo su don ya jarrabe shi ya gwada shi ya ga zai karbi wannan jarrabawa ko ba zai karba ba dama Allah ya yi ka ya kawo ka wannan rayuwan don ya jarrabe ka ne tabarakallazi تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا saboda ya mun ya kawo ku ne don ya jarraba ku ya ga waye zai aiki mai kyau waye za a jarraba shi ya karbi jarrabawan ya ci wannan jarrabawan nasa da za ta same shi kaga anan kenan Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaga za a maka jarabawa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseera Allah ya ce zai jarrabe ka a cikin kanka ma sai Allah ka maka jarrabawa a cikin dukiyarka a cikin komai to da ka san arrahamanu Allah mai rahaman nan to duk jarrabawan da Allah ya kawo din sai ka mayar masa dama Allah ya ce su ne waɗanda idan masifa ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma wajensa za mu koma saboda haka sun san duk daga Allah ne ko na daɗi ko na wahala to jarrabawa dama dole za a jarrabe ka saboda haka wannan baitin da muka gama bayanin su shine yana gaya mana cewa da ka san Allah mai rahama a cikin jarrabawan nasa ma akwai rahama akwai rahamarsa da ka san haka din to duk sharrin da ya same ka ma za ka yi farin ciki ba za ka damu ba sannan yake gaya mana cewa to ya kamata ya wajaba a kanmu mu yi ƙoƙari mu fuskanci wannan hanya ta rayuwa amma kuma rayuwar da za mu yi mu ji tsoron abin da zai jawo mana hasara ta wannan rayuwar duniya din sannan mu ji tsoron abin da zai jawo mana kaskanci da walakanci bayan da mun samu mun samu daukaka mun samu girma daukaka da girma duk wanda Allah ya bashi musulunci ya hada shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hada shi da bayin Allah to shi kan dukkan wani girma ya same shi ba wani sauran wani girman da yake ne ba duk girman da yake ne ma ya riga ya samu wannan girma falillahi al'izzatu wali rasulihi wali mumini lalle girma ya kare a wajen Allah tabaraka ta'ala girma na Allah ne sai na manzonsa sai na mumini to saboda haka shehu yake gaya maka cewa la tatlubu al'izza ladal khalqi bila ta'azzuzin inda malikin lawala shehu islami wa sa'alatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake gaya maka cewa karka nemi girma a wajen halittu bila ta'azzuzin inda malikin ba tare da ka nemi girma a wajen mamallakin halittun ba karkayi karkayi shi ya ce lawala karkayi karkayi karka nemi girma a wajen wani abun halitta ka nemi girma a wajen mamallakin halittun nan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala saboda girma gaba da yana wajen Allah ne shi sa Allah yake gaya mana cewa kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala yace dukkan wani girma mulki da kake gani daukaka da kake gani Allah shi yake da wannan mulkin yana bada mulkin a wanda ya so sannan yana fizge mulkin yana kwacewa a wajen wanda ya ga dama yana ɗaukaka wanda ya ga dama wato izu man tasha wato zillu man tasha sannan yana kaskantar da wanda ya ga dama dukkan wani alkhairi yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala to kaga idan ka san wannan ba za ka nemi girma a wajen wani ba ka nemi girma a wajen mai ba da girman shine Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da shi yake ga maka ka nemi girma a wajen mai ba da girma ba a wajen wani ba yake faɗa mana cewa la tuqallidun nas fi hawayahumul haywaniya wala fi shahawatin nafsaniyya malamin ne mai sharhin lubbul lubbi yake ga mana cewa kar ka dan fare da mutane a cikin soye-soyen zuciyansu na rayuwar duniya ko kuma a cikin sha'awarsu ta rayukansu ta jikinsu ragabatan fi husuli ala sharafin wa ulan kana kwaɗayi cikin samun ɗaukaka da girma aw rahabatan min qal'in wa zillin ko kuma kana tsoro kar ka samu zamewa da rashin abin da kake ne ba bal ilam wa taqid itiqadan jaziman anna al-izzata inda malikil muluki yace ka sani sannan ka kudirce ka dan fare wannan magana a cikin zuciyarka cewa lalle girma yana wajen mamallakin masu mulki yu'izzu biha wa yuzillu yana ɗaukaka wanda ya ga dama sannan yana kaskantar da wanda ya ga dama wa shuri'a laka laha tariqul huda war rashad sannan ya nuna maka hanyar bi na shiriya da shiriya man sara alaiha wasala ila izzati bila tazullin wanda ya bi kan wannan hanya zai isa zuwa ga girma ba tare da kaskanci ba watilka hiya najat alhaqqa yace wannan shine tsira na gaskiya wa fawzun mubin kuma wannan shine rabo mabayyani wa man hada lalle wanda ya jayayya wani harafa ya juya baya faqad dalla dalalan mubinan haqiqa ya bata bata mabayyani fa huwa wal izzatu illa idha shabal ghurab shi da girma fa ba zai samu girma ba sai dai idan hankaka yayi yayi wannan daman fari ne ko yayi furfurato dama yayi farin ne ko kaga ba zai baki ba kenan sai dai hankaka zai koma ya baki ya furfura kafin ya samu girma to anan da abin da ake so a gaya mana shi ne kar ka nemi girma a wajen kowa ji shawul islam ya ce ka nemi girma a wajen mahalicci shine allah tabaraka wa ta'ala mai sharhin wannan littafi yake gaya mana cewa kar ka yi taƙalidin wani daga cikin mutane a cikin soyayyarsa ta rayuwar duniyarsa kana neman girma ne to girma kuma ba zai samu ba sai ka hada da wane to wanen nan za ka masa yadda yake so a rayuwar duniyar nan yadda yake so za ka yi ba yadda kake so ba yadda yake so haka za ka yi ba yadda Allah yake so ba ba yadda manonsa yake so ba kuna rayuwa tare da shi to shi inda sonsa ne kullum da daddare ku fita ku je ku kudan samu wasu mata ku yi zina da su kafin ku ku kwanta ko kuma za ku je ku dan yi shaye-shaye kafin ku zo ku kwanta shi haka soyayyansa yake na zuciyarsa kai kuma kana son sa to ya za ka yi saboda kana son sannan sai ya zama soyayyen da kake masannan kana masa biyayya sai ka je ku yi da abin da yake so za ka yi in ya ce wani gagiyan nan dauki ka sha za ka sha in ya ce zo mu je duk wani aikin banza da zai ce ka je ku yi za ka je ka kaga kana bin soyayyar abin da zuciyarsa take so ne abin da zuciyarsa take so shi za ka masa saboda ka samu girma a wajensa ya zama kai ne na ɗaya a cikin mutanen da suke kusa da shi ai wane ni ne babban amininsa ko kuma wane ni ne na farko a wajensa inda ya maganan wane ake to a same ni kuma bin son zuciyarsa kake yi na rayuwar duniya sannan kuma kana bin son zuciyarsa na sha'awar da yake da ita duk abin da yake da sha'awa ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba za ka ci saboda wane zai ci ya halatta a sha ko bai halatta a sha ba za ka sha saboda mai saboda wane zai sha inda wane zai sha to za ka sha kawai baka da damuwa duk abin da nafsunsa take so zuciyarsa take so za ka masa don mi kake yin wannan kana yi ne don kana kwaɗayin ka samu girma a wajensa idan misali yana aikata wani aikin banza kai ba ka yi sai kana ganin cewar to yanzu fa in ka fara aikata wannan aikin da yake yin za ka sake samun shiga yanzu ba alaji fa ni yanzu ba na shaye-shaye in ina shaye-shaye fa ka ganin gaba ni zai na aika ma na sayo masa bari na fara kawai kawai sai ka fara yi sai ya zo ana dan magana ana dariya ha wani ma ya shigo layi ai ko ana dan dariya ana menene ai wani ma ya gane yawa to ai yafi maka amma da du sai ka koma gefe ana abubuwa ba a yi da kai daga nan kana samun shiga a wajensa kana samun shiga kana samun shiga wai kana neman girma sai ya zama a cikin jama'ar da ake tare da shi babu ma wani wanda yake kusa da shi kamar ka saboda ka bi son zuciyarsa ka masa yadda yake so kuma wai kana tsoro kar ka samu kaskanci kar ka samu walakanci yanzu mai kudi irin irin wane yana tare da kai kana tare da shi ko kuma a'a basarake mai sarauta yana tare da kai kana tare da shi ko kuma a wani abokinka ne wanda yana juwa a cikin abokanku kana tare da shi yana tare da kai amma yana yin wani aikin banza kai ka sani wannan abun haramun ne a cikin musulunci Allah ya hana annabi sallallahu alaihi ya hana musulunci ya hana amma sai ka je kana yi saboda ka dadada masa saboda ku zauna tare saboda ku ci gaba da tafiya tare saboda idan misali an kawo masa kujeran aikin haji zai baka daya saboda haka sai ka yi ta yi ko kuma an kawo masa kudi zai raba kudin kashi biyu zai baka rabi saboda haka sai ka je ka yi ta yi ko kuma a'a idan wani abu ya fito za a ba da wani appointment ne ko kuma za a ɗauki wani matsayi ne saboda yadda kake kusa da shi nan ka zama mutumin banza irinsa zai ce to a bawa ne to kaga kana neman girman ne a wajensa ka samu wannan ɗaukaka kuma kana tsoro kar a zo ba ka masa biyayya ya ce wane baya min biyayya saboda haka ba za a bashi ba ina zo rabon kudi sai ya ce ban da wane wane nan bayan da mummi da shi ba ya zo mu tafi tare amma ya ƙi tun da ya ƙi to shi kenan ba za a bashi ba sai ya hana a anguwa ne ko a gari ne ko wani abu hakan nan sai ya ce ban da kai ba za a baka ba ya hana ka to tsoron wannan sai ya sa ka je ka ta masa biyayya akan duk abin da ya murce ka da shi ko mummuna ne kuma abin da ake so ka sani ka kudurta a zuciyanka shine girma yana wajen Allah ne tabaraka ta'ala shi yake ba da girma wa kowa ba wani ba yana girmama wanda ya ga dama sannan yana kaskanta wanda ya ga dama idan Allah ya baka girma duk yanda za ya kwace wannan girman zai kwatu ba zai kwatu ba idan Allah ya kaskantar da kai duk yadda za a ɗaga ka ce sai ka ɗagu za ka ɗagu ba za ka ɗagu ba saboda haka kuma Allah shi yake barwa lokacin da ya ga dama sannan yake kwacewa lokacin da ya ga dama idan ka gane wannan sai ka huta duk mutum ya zo ya ce ai yanzu tun da kai abu iri kaza to za mu sauke ka a wannan mukamin da kake kai za mu daure ka za mu maka kaza za mu maka kaza sai ka gane cewar bashi da wani iko dama bai sai yi ba Allah ne mai yi saboda haka idan yayi Allah ne bashi dama yayi sai ka duba Allah tabaraka wataala ba za ka duba shi ba ka san Allah ne kawai sannan yi kokarin ɗaukaka kaka ai za ka gani da yawa ana yi mutum bai cancanci abu ba sai a yi ta kokari sai an ba shi ko ana yin irin wannan matsayi ne takaddunsa ba su kai a ba shi wannan matsayin ba ba shi da wannan matsayin bai kai a ba shi wannan matsayin ba sai a masa yadda za a masa kawai sai a dora shi a kayan jama'a saboda ya girma ko kuma a'a wani makami ne za a bayar bai kai ya cancanci wannan makamin ba saboda masu girman wanda yake tare da su yana musu yadda suke so sai su ɗauko sai su bashi in sun ɗauko sun bashi nan ba ba zai girman ba yana nan a yadda yake shi din ne dai ba canja shi ba saboda haka abun wanda aka hana shi ba a bashin ba shi abun zai je bi saboda girman Allah ne ke barawa ba wannan abun ba to saboda haka nemi girma wajen Allah karka nema wajen mutane ko kuma kana tsoro kar abun ne ya zo ya same ka mummunan abu ba abun da za su yi maka yace idan ka samu wannan a cikin zuciyarka ka gane cewar girma na Allah ne Allah shi yake bada girma wa kowa to ka tsira a cikin wannan rayuwa idan kuma kai jayayya ka kau da kai kana ganin cewar a'a in ban biwa ne na masa biyayya na yi yadda yake so ba ba zan samu girma ba kullum zan zauna inda nake yanzu a ofis ɗin nan idan bana bin wane ina masa biyayya na rinka zama inda nake ko promotion din nan ma ba za a min ba ba za a min promotion a daga ni ba ko kuma yanzu ana yi masa biyayya ba idan an zo ana ana rabo ba zai cina da ni ba ragon layya da za a bayar banda ni bana ba za a cire ni a ciki ta saboda bana biyayya wa ne bana masa yadda yake so kuma yadda yake son ko ya saba wa Allah da manzonsa kai bai dame ka ba zaka masa biyayya saboda in an kawo a baka to wannan abin duka ba zai jawo ka samu girman komi ba sai ma dai ka bata bata mabayyani kuma kai da girma ko rabu har abada ba za ka samu ba sai dai idan hankaka zai yi zai yi furfura wato a samu bakin gashi a jikinsa a samu fari kenan to saboda haka kai da girma ko rabu kenan in ka zama haka yace fannazim radiyallahu anhu bi sifatihi ka shaykh al-islam wa da'iyat al-kabir al-mujaddid li hadha ad-din ajmala fi hadha al-bayt jamil ma'ani at-tawjih wa afkarin rashida li'ammati wal khassa yace shekul islam wa sadatul anam alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu a cikin wannan baitin ya siffanta mana yadda mutum zai zama ya kasance ya fahimci ma'anar yadda zai fuskanci rayuwarsa da kuma yadda zai fuskanci tunaninsa rashidatan lil ammati wal khassa ya kawo mana manuniya wanda dukkan jama'a da ke bantattu za su bi lil afradi wal mujtama ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a masu yawa lil ru'asa'i wal mar'usin ga shugabanni da kuma wanda ake shugabanta li ummatil islamiyyati wa hukumatiha al'umman musulunci gabaki ɗaya da hukumomi in kanu ala basiratin min annan najati ummatina min sayyidatil hawadisi wal mihan ya ce lallai su gane su dawo kan basira cewar tsira da za a samu nasara da za a samu a cikin wannan al'ummar namu zai kasance idan mun samu ɗaukaka akan abubuwan da suke faruwa da kuma wahalhaloli da suke zuwa mana a cikin rayuwa wa kulusina min diyari zilli wal hawan kuma mun keɓanta mun ciru daga gidan ƙasƙanci da walaƙanci wahalla mashakilana allati nuqasiha layla nahar sannan mun warware matsalolinmu da suke faruwa a cikin dare da rana wa nas'a mutawasilina zainukumul waqtaini fi sabilin najahi sannan mun tafiyar da waɗannan lokuta guda biyu din wato dare da rana cikin neman nasara a cikinta fi halam yakun kullu zalika liyatahaqqaqa abadan yace wannan abun ba zai kasance ba har abada بالحيل التي يتلقى معظمها أهل الهل والعقد من أجانب اللدني من أبناء العلمية والشيوعية yace wannan abun ba zai kasance ya tabbata ba har abada matukar wato madaukaka wanda suke da alhaki na ratayin abu ko na warware shi daga cikin waɗanda suke da mulki da wanda suke da ilimi da wanda suke suka sanin shari'ar addinin musulunci sun kasance sun riƙi neman girma a wajen wani ba a wajen Allah tabaraka ta'ala ba to ba za a samu wannan ba za a samu abin da ake nema ba ulaika allazina tattakizuhum jallu mujtami'una shuban wa hukumatan ka qudwatun hasana fi kulli shay su waɗannan jama'a su ne wanda jama'a suka rike su a matsayin wato jagorori wanda za su musu jagoranci a cikin komai to anan da abin da yake so ya nuna mana shine a yana so ya jawo hankalinka da tunaninka ka gane cewa duk abin da za ka fuskantar da shi da tunanin da za ka yi da al'umma ga baki ɗaya da masu sarauta da masu mulki shine su saka cewar girma yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne zai ba su ɗaukaka Allah ne zai ba su girma ba wani mutum ba ba wani dabaransu ba ba wani iyawansu ba idan aka samu wannan a cikin al'umma to za a samu cin nasara a cikin dukkan abin da zai faɗo ya zo ya hau kan mutane ko kuma a cikin wahalhalu na rayuwa duk za a samu cin nasara sannan shi zai jawo ba za a kaskanta a cikin rayuwa ba shi zai jawo ba za a kaskanta ba yanzu an ce kai malamin musulunci ne kai ne babban malami na musulunci a garinku ko a unguwarku ko a ƙauyenku akwai alajuwa ne yana zaune a gidansa kullum gari yawa za ka ɗabi jikinka ka ɗabi ka je ƙofa gidan ka zauna kana jira ya fito ko a masallama idan ka masallama malam wane ne ya zo malam wane ne ya zo zai gaishe ka zai ce jira ne in ya fito tsugunawa za ka yi har ƙasa kai malam wane har ƙasa za ka tsuguna ɗan ka yi dai barka da safiya an tashi lafiya jikinka na rawa kaga ka kaskantar da addinin musulunci ka kaskantar da kanka ya maka yau abin da zai maka gobe ma ka sake dawowa ka sake yi jibi ma ka dawo ka yi abin da kake gaya masa shine haka musulunci yake shi abin da kake gaya masa kenan musulunci wani abu ne wanda idan mutum ya san shi to ya zama mabaraci ya zama maroki ya zama makaskanci wanda zai zo yana kaskantar da kansa yana roƙo to saboda haka da ka san cewar girma na wajen Allah tabaraka ta'ala ba za ka je ka tsuguna a gaban wannan mai kudin ko ba wannan basaraken kana roƙonsa ba bayan Allah ya baka dukkan girma da ya baka Allah tabaraka ta'ala ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada ka da mu'mini a girma ya kare wani girma zaka je ka nema wajen wani amma ka je ka tsuguna yau ka tsuguna gobe ka tsuguna jibi kana nema karshenta dai har za ka na zuwa gidan ma ya ce ba zai fito ba karshenta ko ya ki fitowa ma ya ce in wane zo ku ce ban nan kawai kaga kaya sadda girman musulunci shi da bai san me musulunci ba sai ya tsammanin wannan abun da kake shi ne musulunci kuma kai ka bata abun sannan wannan abun da wanda ake kallon su da rigar musulunci za su yi shi zai jawo wanda baya musulunci ya rena musulunci ya tsammani addinin musulunci wani addini na kaskanci wani addini ne na kaskantar da kai na bara na neman wayo ka shige su na a taimake ka na menene shi aka zai dauka saboda dukkan ku haka kuke yi ku musulman kun zama haka kun tsuguna nan kuna kun ce wayo a taimake ku kun tafi can kun je kun sake tsugunawa kuna ce a taimake ku a'a la taqlibul izza ladal kalqi kar ka nemi girma a wajen wani daga cikin halittu ka nemi girma a wajen halicin kawai shi ake nema to kaga sai tsammanin haka ne a ka wuce wannan gidan kana gidan imani ko kana gidan ihsani ana ganin ka bawan Allah ana tsammani kai waliyin Allah ne Allah hada ka da dariƙa Allah hada ka da faila amma kuma baka yarda ba kana nan kana tsugunawa a wajen wani kai da Allah ya baka kansa ya baka Allah gaba daya ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma amma ka dawo ka zo ka zuguna a ga wajen wani kana nema me kake nema in za ka nema ka nema wajen Allah mana in dai ka san Allah ka ga wato ma'ana kana ƙaryata abin da kace ka sani kenan ka ce ka san Allah amma ka koma kuma kana neman girma wajen wani ranka yadda a sa mana hannu ne a taimake mu kuma ka carbi a hannunka kana ta jafa kana cewa ya samu kawai ne taimake ka wani ne ya kake kama da carbin ne shi zai samu wani ne taimake ka a'a ka je ka ja carbin ka kawai to saboda haka kar ka dawo ƙasa ka kaskantar da kanka sai ka mai da abun ya zama duk an rena abun duk abin da za a zo a ce gashi nan na mutanenmu ne mu yan tijjaniya ko mu yan faila sai ga an ce har Allah waɗannan kwaɗayyu an ka gansu kawai su sun je a basu ne to wace ka zama haka wace ka je a baka ana ganin ku kun zo roƙo ne kawai ana ganin ku ku an roƙo ku ka zo yi ashe duk abin da ka samu baka samu ba kenan Allah ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara maka da shoti Jani radiyallahu anhu ya kara maka da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya hada ka da halifofin Shehu Ibrahim din ga sunan ka rayu da su duk abin da kake nema ka samu amma kana nan kana bin wajen wasu kuma kana zuwa sun san kawai ka zo a baka ne ka manta Allah kenan kana tsammani su za su maka to kaga abun sai ya zama cikin kaskanci abin da yake hannun naka baka yadda da shi ba baka yadda ka samu ba sai shikenan ka ta wahala a cikin dare da rana baka samu komai ba sai wahalan kawai ka bata lokutan ka baka samu duk abin da ake nema ba yace wa inna ma zalika fi ta'azzuz billahi ta'ala ba za a samu wannan daukakar ba sai da Allah tabaaraka wa ta'ala ba da wani sa ba wa inna ma zalika fi tafa'ilul jamil بيننا وبين القوي المعنوي والخلقية أو الأخلاقية التي أمدنا الله بها yace wannan daukakan ba za ta samu ba sai mun aikata ayyuka masu kyau tsakaninmu da tsakanin wato halittar da Allah ya mana da kuma halaye masu kyau wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana madadin su suka zo mana ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wannan hanyar za a samu وإنما ذلك في قيام كل فرد منا ضد تلك الرذائل التي أمت بها البلوى yace za a samu girma idan kowa a cikinmu ya tsaya bai yadda da kaskanci ba bai kaskantar da kansa ba bai fada cikin wannan bala'in ba wa gashiyar biladi bi ma fiha min jarasimil fatika sannan ba mu yarda kaskancin nan da nuna mu kasawanmu nan ya game dukkan cikin garurukanmu mun fada cikin wannan abun ba wa basadat janahu shumiha alal bilad ba mu bari wannan camfin ya sauka a cikin garurukanmu ba kawai mu mun dogara da wasu muna nan kullum muna roƙon su muna nema su taimake mu muna waye muna waye ba mu yi wannan ba mun koma wajen Allah tabaraka ta'ala mun yadda wajen sa muke neman girma yace nashinnul harbu alaiha billazi ladina min salahi ta'asi bil uswati al'ala sallallahu alaihi wasallama yace abin da ya kamace mu shine mu yaki zuciyar mu mu yi kokarin yaki da takobin nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi wajen koyi da shi a cikin zikiri a cikin halaye a cikin addu'a a cikin ayyuka a cikin yin halayen alkur'ani mai girma wata hashi min shuhudi maladal kufrati wal fasad min zakarifi hadhihi alhayatil faniya sannan yace mu nesanta mu nesanta da abin da muke gani daga wajen kafirai ko kuma fasikai na daga kawa na daga wannan rayuwar duniya mai karewa din ila shuhudi rabbil kauni fi masiril hayati kulliha wajen ganin Allah tabaraka wata'ala a cikin dukkan wani lamarinmu na rayuwarmu baki daya to anan wajen abin da ake so a gaya mana a saboda neman girman da muke yi da neman cewar mu mun waye ko mu mun isa inda ake so a kai mu sai muka zama halayenmu abinda za mu yi koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka gaya mana kenan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا شنو أبن داك شيء أبن كوينكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يؤمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم شنو أبن كوينكا to sai muka dawo ba haka ba sai muka dawo ba haka muke yi ba muka zama abin da muke yi bayan an ce mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amuran mu sai ba ma yin wannan koyin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya zauna da jama'a kai ma haka ke yi ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabta haka ke yi ga yanda ya zauna da mutane sahabbansa haka ke yi ga yanda ya mu'amaloli haka ke yi ba mu yi wannan ba sai muka ɗauko wani abu me abun shine halayen kafirai da fasikai na rayuwar duniyar da suke yi na kawar rayuwar duniya da suke yi wace rayuwar duniyar nan ƙarariya ce yanzu idan aka ce ga wani arne ko wani fasiki ya yi wani aski an ɗauko askin an ɗora shi a duniya an gan shi a social media kai ne na farko da za ka ja maka irin wannan askin kamanta Allah kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam kamanta bayan Allah na gari kai fa abin da yayin nan shi zaka yi in yana da wani zoben da yake daurawa kai ma daga nan ka koma in yana da wata rigar da yake sakawa kai ma daga nan ita ce rigar ka ka rinka saka ta kawai kai idan akwai yanayin tafiyar da yake yi kai ma tafiyan ka daga nan za ta koma irin wannan duk abin da yake yi kai ma a ciki kake koyi alkur'ani ya ce maka kana da koyi cikin Allah a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka koma kana koyi da kafirai da fasikan nan abinda suke yi shine abinda kake yi kawai kana koyi da su sannan suna kawata rayuwar duniya kai ma kana ta kokarin yin kawa mutum musulmi ne amma du ya biya je yana ta bulletin kawai bulletin din nan da ake yi ka shafa wannan yau ba mata ne kawai suke shafa ba yanzu har da maza ka shashafa ga halittar da Allah maka ka canja ta ka dawo wata sabuwa saboda arnewa ne irin wankansa kenan tun irin wannan wankan yake kai ma irin wannan wankan za ka yi ka fito man tashabba bi qaumin fa huwa minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi koyi da mutane yana cikin su shikenan ka koma rayuwanka ba baka taba bibiyar yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake saka kaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai da gashi a kansa baka taba bibiyan yaya gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sai na wani arne kake dubawa sannan baka taba bibiyan wani irin kaya yake sakawa ba ya yake tafiya ya yake mu'amala da mutane baka yin wannan kai dai ga wani sabon arne ya fito yana yi kana koyi ko kuma ga wani sabon fasiki ya fito yana aikata yadda yake rayuwarsa kai kuma wannan rayuwar ka dauko kake yi saboda kana ganin haka shine wayewa shine iyawa shine zaka samu girma a wajen mutane a ce wani ai waye ne wani ai dan gari ne ai ko wani dan gari ne ya san me ake yi ba bar shi a kwana ba har yanzu ya san me ake to ba so ka zama haka ya zama kar ya zama rayuwanka kana neman girma ta hannun wasu fasikai ko kafirai a cikin wannan rayuwar duniya mai karewa ya zama kana shuhudin Allah tabaraka wata'ala a cikin rayuwarka gaba daya a cikin komanka kana shuhudin Allah tabaraka wata'ala idan kuma haka ne to ashe ba za ka nemi girma a wajen wani ba ka san girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake ka san daukaka wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake ba za ka so a ce suwa ne suwa ne suna tare da kai saboda ka samu girma ba ba ruwanka ka san girma a wajen Allah yake kana shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan shanoninka gaba daya to saboda haka wannan baiti dai yana gaya mana cewa la tudribul izza ladal khalqi karka nemi girma a wajen halittu bila ta'azzuzin ba tare da neman girma a wajen inda malikin a wajen mai ba da girma ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala lawala kar ka yi wannan kar ka yi wannan ka nemi girma a wajen Allah in Allah baka girma daga wajensa to ba mai iya kwace wannan girma amma da mun wajen mutane kaje ka nemi girman suka baka to Allah shi ba ruwansa Allah ya fita cikin sha'aninka su ne kawai ka cire Allah ka saka su saboda haka in girman ya zo su ne su kake ji a ranka ai alhaji wane ko kuma su wane ne suka tsaya har na kawo nan inda nake da babu su da ban zo ba to Allah ba ruwansa sai kawo jarabawa a ciki sai ka ga ana tsammanin ka girma in ya tashi kuma sai ya tozarta ka fiye da yadda baka tsammani to saboda haka abin da ake gaya mana anan shine mu nemi girma a wajen Allah tabaraka wataala kar mu nemi girma a wajen wani wani bashi da komai ba mai komai ba mai iya yin komai sai Allah tabaraka wataala ya zama kana shuhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin dukkan lamuranka za mu dakata nan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abinda shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijjani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin